الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin fara karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin ta'alimul muta'allim ɗariƙar ta'allum wato wannan littafi na al'imamu zarnuji zai sanar da mu wato hanya wanda ake bi wajen neman ilimi saboda mutum ya samu ya koyi ilimi cikin lokaci wanda yake kankane ya kwashi ilimi wanda yake mai albarka sannan kuma ya fahimci abin da ya koya sannan kuma ya isar da shi zuwa ga na ƙasa da shi na'am bismillah
bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana 'allamahu al-bayan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alladhi faddala bani adama bil ilmi wal 'amali على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العربي والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم نعم خلق الإنسان علمه البيان Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci bil'adama, shi ne ya halitta mutum allamahul bayana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da mutum bayani, ya sanar da shi yin bayani dangane da abin da yake cikin zuciyar shi ya yi bayanin abin da yake so zai yi magana idan yana so a bashi ruwa ya ce ruwa yake bukata idan tuwo yake bukata ya ce tuwo yake bukata idan kaza yake bukata ya ce kaza yake bukata wanda waɗansu daga cikin dabobi idan suna jin yunwa za ka ji suna kuka idan ishirwa suke ji kuka za su yi idan wani ciwo ya dame su kuka za su yi ba za su yi maka ba bayanin abin da yake tattare da su to amma bil adama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi yayi bayani dangane da abin da yake cikin zuciyar shi abin da yake damunsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki ubangiji tabaraka wa ta'ala allazi faddala bani adama wato sarkin da ya fifita ‘ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fifita ‘ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam bil ilimi, wato da ilimi wanda yake mai amfani. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fifita ‘ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalamu ta hanyar ilimi, wal'amali bihi da kuma yin aiki da ilimin. ala jami'il alam ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita su akan dukkan talikai baki daya wato wannan karamci ne wanda Allah ta'ala ya yi wa 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce walaƙad karramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce haƙiƙa mun girmama ‘ya'yan annaba Adam alaihi salatu wassalam a kan sauran wato talakai da yawa daga cikin bayin Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita ‘ya'ya na annaba Adam alaihi salatu wassalamu a kansu. To shi ne anan malam ya ce Allah ta'ala ya fifita su ta hanyar ilimi. za a ga cewa mutum ya fahimci addini na musulunci ya fahimci abin da ya shafi zamantakewa ta rayuwa ya fahimci abin da ya shafi wato ayyuka da yawa wanda ma ba na addini na musulunci ba ne to Allah ta'ala ne ya fahimtar da shi wannan kuma ya fifita shi akan dukkan talikai wassalatu wassalam tsira da aminci su ƙara tabbata ala sayyi ala muhammadin abu sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na larabawa ga baki ɗayansu wato cikin waɗanda suke magana da yare na larabci wanda yare na larabci ya zamanto shine yarensu shine lugatul um bangaren su wanda suka tashi da larabci ba wai waɗanda suka shiga larabci ba to duk wani wanda yake magana da larabci ma'aiki alaihi salatu wassalamu sama yake da shi shugabansa ne wala ajami sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine shugaban wato waɗanda ba sa yin magana da yare na larabci idan aka ce al'ajam shine baibai an gane ko wato ajami shine waɗanda ba sa jin larabci ko kuma wanda suka wa larabci shigar rana wanda ba larabawa ba ne suka koyi larabci wannan duk wani yare wanda mutum ya tashi yana yin shi in dai ba larabci ba ne ana ce mishi gwaranci shine al'ajam an gane da kyau to ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine shugabansa muhammadun sayyidul kaunaini wa tsakalaini wal fariqaini min urubin wa min ajami wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine wato shugaban jama'an nan guda biyu imma idan kana fahimtar larabci ka san larabci larabci yarenka ne to za a ce maka arabi idan ya zamanto larabci ba yarenka ba ne kutse ne ka mishi duk wani yare wanda kake ji kana jin hausa ne kana jin zamarmanci ne kana jin kanuri ne kana jin barbarci ne kana jin tubanci ne kana jin shinuwanci ne kana jin yaren faransa ne kana jin yaren ingila ne da sauran yarurruka ga baki ɗayansu waɗannan duka ana musu zubin goro in ka cire larabci duk wani yare kana ce mishi ajam an gane da kyau to ma ya ce alaihi salatu wassalamu shine shugaban kowane ɗaya daga cikin bayin Allah kamar yadda ya faɗa da nassi nashi na hadisi ma ya ce alaihi salatu wassalamu ya ce ana sayyidu waladi adama wala fahar ni ne shugaba na 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam cikin auladu adam ba wani wanda yake da kwai matsayina kuma na faɗa haka ne ba da alfahari ba wato saboda godiya ga wannan babban ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala ya mun na wa, wa ala alihi sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi tsira da aminci su ƙara tabbata ga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu yanabi'il ulumi wal hikam wato waɗannan jakadu manya-manyan mutane waɗanda suka zauna tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka rayu tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka aura wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ‘ya'yansu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya aura musu ‘ya'yan shi waɗanda suka zauna tare da ma'aiki su ne sahabbai to yana bi'il ulum wato suna ɓuɓɓugar da sannai wato sun su daga maɓanɓarar suke daga maɓuɓɓugar idan a nan suka shayo ruwa ba sai da ya huto ba ya bi wata hanya ya gangara ya je can sannan kuma muka tara mu muka sha amma su daga maɓuɓɓugar daga tushen daga nan suka kwankwada sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato sun kwankwado ilimi ne daga inda ilimin yake min haitsu alimna daga inda kowa ya fahimci addini wanda aka saukarwa addinin shine ma'aiki alaihi salatu wassalamu to daga nan su suka kwamfata suka sha su su ne wanda suka yi sha na farko a wajen abin da ya shafi ilimi na addini na musulunci don haka shi yasa ya ce ya nabi il ulum wato maɓuɓɓuga ta ilmomi kenan idan kana buƙatar ilimi na addini na musulunci daga nan za ka ciro shi bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan kana buƙatar likitanci ilimi na likitanci to daga ma'aiki alaihi salatu wassalam a ɗibbin nabawi gashi na akwai rubuce-rubuce da aka yi a kan shi akwai abin da ya shafi rashin lafiya ta gangan jiki akwai abin da ya shafi rashin lafiya ta zuci to kowace daga ciki ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi bayani dangane da maganin nukanta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu an gane da kyau na wal hikami sannan kuma wato maɓuɓɓugar hikimomi hikimomi ma'aiki alaihi salatu wassalamu an ba shi wato hikima wanda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kanta ga baki ɗayanta su hikima ce kamar yadda jumhurul mufassirina suka tafi akan faɗar Allah ta'ala da ya ce wa zukurna ma yutila fi kunna min ayatin lahi wal hikima alhikima ana ana nufin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة to alhikima ana ana nufin as-sunna sannan kuma ga ayoyi nan da dama waɗanda suke ɗauke da alhikima wannan alhikima ɗin ana nufin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu hikimomi ta yadda zai yi magana waɗanda jumlolinta ‘yan kaɗan ne amma kai za ka mata sharhi sharhi wanda yake mai kyau idan na tashi zan mata sharhi ni ma in mata sharhi mai kyau sharhi na ya zamanto saɓanin yadda ka mata sharhi idan wani ya tashi zai yi mata sharhi shi ma ya mata sharhi sharhi mai kyau sharhin shi ya zamanto ya sha bambam da sharhin da na yi ya sha bambam da sharhin da kai mu ɗoka irin waɗannan littattafai sai bukhari sai bukhari tunaninmu fatul bari shi kaɗai ne sharhinsa fatul bari ƙarami ne daga cikin shuruhat na bukhari a cikin sharhishikan da aka yi wa sayul bukhari ina ga inda miliyan biyar ka tafi inda ake sai da littattafai za ka iya kashe ta duka gabaci daya akan shuruhat na bukhari kuma kowane littafi idan ka karanta za ka samu wata fa'idodi za ka samu waɗansu fa'idodi wanda babu a cikin wani littafin duk da yawansu wani za a ga cewa imamun nawawi ya yi niyyar zai yi wa bukhari sayar bukhari sharhi mai mujalladi ɗari muƙaddima yana gani cikin mujalladi biyu yi muƙaddima to amma allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara zai yi ƙaramar rayuwa saboda shekarun da al'imamun nawawi ya yi hal ya koma ga allah bai wuce shekara arba'in da biyar ba ko zuwa shekara arba'in da bakwai kamar yadda lokacin da muke karanta umdatul riyadu salihina mun yi bayani akan haka to wannan shine alhikam wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu an bashi jawami'ul kalim wato kalmomi waɗanda suke kunshe da ma'anoni masu girma wanda zai faɗa abu kaɗan amma kuma za ka yi tafassarawa ka yi tafassarawa ka kwana kana ta yi an gane da kyau na'am
بعد فلما رأيت كثيرا من طلاب علمي في زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون ومن منافعه وثمراته يحرمون لما أنهم أخطأوا طرائقه وتركوا شرائطه وكل من أخطأ منه وكل من أخطأ الطريق ضل فلا ينال المقصود قل أو جل تشيكنا وبعد ما لا الله تعالى يجيك أنسى الرحمة yace to bayan wannan bayan na yi yabo ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu da alayensa da sahabban shi ce falamma ra'aitu kathiran min ɗullabil ilm yayin da naga da yawa daga cikin ɗaliban ilimi waɗanda suke bazama akan abin da ya shafi neman ilimi na addini na musulunci kaga mutum ya kwashe tsawon lokaci da dama yana ta neman ya koyi addini na musulunci fi zamanina ce a cikin wannan zamanin namu ya ce to yayin da na ga da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ya jidduna wato suna yin ƙoƙari suna tabaza ƙoƙarinsu ilal ilimi zuwa ga neman ilimi za a ga cewa ɗalibin ilimi ya ba da lokacin shi da gaske yake kuma ilimin yake so ya yi amma kuma wala ya siluna ba sa saduwa zuwa ga abubuwan da suke nufi ɗin su cimma gurinsu ma'ana wala ya siluna ila maƙasudihim ba sa saduwa zuwa ga manufar tasu inda suke nufin su isa na fahimtar addinin na musulunci ba sa fahimtar shi an gane da kyau saboda dole idan kana so ka fahimci addini na musulunci komin niyyarka da ƙwazonka da iya karatunka to matuƙar cewa hanyar da ka biyo an gane ko hanyar da ka biyo ba za ta isar da kai ba zuwa ga wannan kin fahimtar to zai zamanto ka kwashe lokaci ga baki ɗaya baka fahimci addinin ba dole ya zamanto an samu ɗalib wanda yake alhazi wanda ya baiwa abin mahimmanci to kuma wannan bayan haka sai an samu malami wanda ya kula da abin kuma idan ya zamanto ba ka da malami din himmarka da son karatunka za ka yi ta zuwa ka zo ka yi malaminka ya zamanto ka salalle ne sai ka kwashe lokaci da yawa amma kuma baka fahimci ba wani dan abu dan kaɗan a cikin addini na musulunci amma in ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kana da himma kuma sai ya zamanto hanyoyin waɗanda ake bi saboda a samu ilimi ka bi su to in Allah ta'ala ya kaddara cikin ɗan lokaci kaɗan za ka kwashe abubuwa da yawa wanda waɗansu daga cikin abakananka wanda sun ɗauki lokaci mai tsawo sun riga ya kabin hanyar amma kuma ba su taka ba wannan abin an gane ko ya ce wa yuhramuna min manafi'ihi wa samaratihi wato ana hana musu su waɗannan ɗaliban ilimi ana hana musu min manafi'ihi daga amfanannuka na wannan ilimin wa samaratihi da kuma ɗiyan itatuwa na wannan ilimin idan aka ce manafi na ilimi shine ka yaɗa shi idan ka koyi abu kar ya tsaya akan ka kai kaɗai ya zamanto kai ma ka isar da shi zuwa ga waɗanda suke mabukata ne shi manafi na shi samarat na ilimi ɗiyan itatuwa na ilimi shi kuma shine aiki da su aiki da abin da ka koya na ilimi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wato ka fahimci waɗansu hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu to yin amfani da su shine ka isar da shi zuwa ga waɗansu ka koyar da su shine nashrul ilmi kenan wannan shi ne manafi nasa samaratuhu ka shine a ga tasirin waɗannan hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam a tattare da kai idan hadisan da suke magana akan kyawawan halaye ne to kada ka zo ka ka dinga yi wa mutane magana akan kyawawan halaye amma kai kuma duk wani wanda ya mu'amala da kai zai fahimci cewa lallai kai din baka da kyawawan halaye an gane ko to kaga wannan ka rasa tsamara ta nashi ka samu manafi nashi ka koyar amma kai kuma ka rasa tsamara ta nashi an gane ko idan ya zamanto ka samu tsamara ta nashi Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ilimi amma kuma kana aiki da shi amma ka zamanto kwankiro ba ka so ka koyar bukata ta haja ta mutane ta tilasa ka dole ka koyar amma kuma ka yi ta kwane-kwane ka yi bi wannan lungun don kal a tare ka a ce ka koya ka shiga ta can ka huta ta can kullum aka zo gurinka ka dinga wato noke-noke to wannan ka samu samarat na ilimi amma kuma baka samu ba manafi ina shi saboda dirar da aka ce ka faɗi ka rasu ka tafi da kayanka ba zancen wani amfanin shi kuma ka ci amfanin shi bayan ka kwanta dama to idan kana so ka haɗa guda biyu shine ya zamanto kana aiki da abin da ka koya sannan kuma kana koyarwa to wannan zai sa koda bayan ka mutu ka shekarar dubu a kwance a ƙas amma har yanzu iliminka yana nan ana ta cin albarkar shi ka aihuwa an aihuwa ka aihuwa an aihuwa an aihuwa an aihuwa zai zama to kawai duk na ƙasa da kai idan ya yi karatu ta dalilin ka wani ya samu karatu za ga shi ma in ya samu ya koyar da mutum dubu ya koyar da mutum ɗari waɗannan mutanen kaga a matsayin jikokinka suke a ɓangaren ilimi to amma ko su so koyar za ka samu lada su ma idan suka koyar wanda suka koyar na ƙasa da su idan suka koyar kowane ne a kullum zai zama to kawai kabarinka yana ta ƙara haske kana ta ƙara samun wato kamashi wanda yake kyakkyawa shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda ya faɗa cikin hadisi na abdullahi dan mas'ud wanda yana cikin sahihaini ya ce la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl manzo Allah sallallahu ya ce ba wani wanda zai za a kashe shi akan zalunci bai ji ba bai gani ba face sai an rubuta wa ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adam ɗan annabi adam na farko sai an rubuta mai laifi akan wannan kisan da aka yi saboda shi ne farkon wanda ya sunanta kisa na zalunci an gane ku la'in ba satta ilayya ya dakali ta katula ni ma ana bi ba su ɗin yadiya ilaika li a katulak inni a khafun rabbal alamin inni uridu an tabuwa bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nari wa zalika jaza'u zalimin daga karshe Allah ya ce fa dawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin to tunda ya kashe shi yanzu duk wani wanda zai zo shi yayi kisa akan zalunci tun daga wancan lokacin har ya zuwa tashin alkiyama daudawa shi ne an gane ko jika jika jika ne in dai kai ka aiwa tohuwa ka sani duk wata banna da za a da za a wannan sai ka samu kamashu duk wata fitina in dai kai ka buɗe ta to daga baya duk wanda zai zo ya ƙara wasu sa'ata kar ka yi tunanin cewa kai da ka mutu ka huta a'a kowane ne ya ƙara ta to za ka samu kamashu to haka na aiki na alkhairi sunna idan ka rayar da sunna wanda take macacciya a guri to duk wani wanda zai aiki da wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko da bayan rasulka da shekara ɗari wanda zai aiki da wannan sunnar bai ma san ba kai ka fata to za ka samu babban lada a cikin kabarinka kana kwanci to shi yasa wannan shine manafi wa samarat na ilimi kana aiki da shi sannan kuma kana koyarwa ko mun kaɗankin shi abin da ka sani to ka tabbata da cewa akwai na ƙasa da kai wanda bai san wannan abin ba ko mun ƙanƙanan shi ko littafi ɗaya ne ka koya to ka yi ƙoƙari idan mutum ya zo shi yana buƙatar ka koyar da shi ka sa mishi lokaci ka dinga koyar da shi saboda wannan zai sa ilimin naka ya ƙara faɗi ya ƙara yalwa na'am yawwa masha Allah to kun ji fa yanda malam ya ta iya yace yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadata wato ilimi yana ta haɓaka lokacin da ka yawaita koyar da shi ka baiwa wancan ka baiwa wancan ka baiwa wancan wancan ɗalibinka da wancan ɗalibinka ne to sai ya zama to ilimin naka ya ƙara haɓaka yanzu inda a ce za ku yi hadda garas da kai da wani abokinka a lokacin da kuna gara da kowa gwangwace ta san gwanga amma sai ya zamanto shi bayan kun zamanto garada da kuka manyanta kowa da aka mishi arme kai ka buɗe makaranta kake koyar da alkur'ani shi kuma sai je shi shiga waɗansu harkokin shi to yana ga idan aka yi waɗansu shekaru ashirin a gaban aka zo aka ce za a buga to kai kana nan gwanganka amma shi kuma yana nan ya shiga cikin wani yanayi an gane ko to haka nan ilimi yake din yanda ya zamanto mutum yana da baiwa in dai baya koyar da shi ko to wallahi sai ka bincike shi wataran sai ka ji biya shi kawai yanda ake ziga shi daban da kuma yanda yake da ilimin daban sai ka ji kawai biya kai yanda ka mishi ɗaukan kima da sauransu ashe shi ko nahawu bai sani ba ashe shi kuma ya san nahawun ada saboda rashin koyar da ita sai ya zamanto ta balbalce mishi idan kana so ka fahimci addini abin da ka koya ka yi kokari ka samu mutum ka koyar da shi akwai guraren da ba wai ɗalibin ilimi bane zai zo shi ɗauki wani abu ya baiwa malami wallahi malamin saboda shi ya san shi ne yake moruwa da ɗalibin ilimin shi zai ɗauka ya bayar amma mu yanzu a nan biya muna ganin koyarwa wani abu ne wanda yake na ci baya da sauransu wannan shi ne ci gaba ba wata sana'a da za ka yi wanda za ta kawo maka arziki a wannan gida na duniya ta kawo maka arziki a gida na lahira tamkar koyarwa wannan ita ce babbar sana'a wanda idan mutum ya yi ta ya yi tijara tallan tabura an gane ko innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi to aljihadu fi sabilillahi kaga hatta at-ta'allum wa ta'alim koyan ilimi da koyar da shi ya shiga ciki ka zamanto ka ba da kanka akan neman ilimi da kuma koyar da shi da kowane lokaci ina za ka makaranta za ni daga ina kace daga makaranta menene za ka yi zan je zan karantar da waɗansu ɗaliban ilimi ne menene za ka yanzu a akwai wani malamin mu ya saka mana lokaci yanzu za mu je mu yi karatu wannan ita ce rayuwar ba wata rayuwa mafi daɗi kamar ka samu kanka cikin wannan duk lokacin da ya zama to la ya zalul mar'u aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu istaghna bima indahu bima indahu waktafa bihi sara ajhal ma yakunu haka al-imam sa'id ibn jubair ya faɗa wato mutum ba zai gushe ba yana malami matakal yana neman ilimi idan aka ce maka akar maka lawa kace almajiri dai wannan shine malamin amma duk lokacin da ya zama to ka zo ka ce yau kai daga yau ka kare neman ilimi abin da ka samu na baya Allah mishi albarka to wallahi ka zama to mafi jahilci daga cikin mutane wannan zai ƙara bayyana maka cewa kai jahili ne na'am wa kullum lima annahum akhda'u dara'iqahu saboda cewa haƙiƙa su waɗannan ɗaliban ilimin akhda'u dara'iqahu sun karkacewa hanyoyi na neman ilimin an gane hanya fa tana da kyau musanta yana da kyau musan hanya aka ce sanin hanya ya fi sauko eh in dai mutum ya fi ka sanin hanya ko to ya gama da kai idan baka san ba hanya ka tashi ka buga sammu ko misali daga nan aka ce za a tafi zarmu ka ce a ni karfe biyar zan tashi in tafi aka ce ka san hanya ce a kawai rabe zan yi shi kuma wannan ya san hanya ya ce karfe tara zai tafi to kaga yanzu in ka tashi daga nan zaka tafi zarmu kai wajen guna ki ka je da ka shiga guna kace da Allah hanyar da za ta kai ni za ta kai ni zarmu nake so wani ya ce kai mu ba mu sani ba kace to bari in yi gaba ko na samu ka nausa ka nausa da ka je can gaba ka tambaya aka ce wata irin zarmu kuma zarmu ta murya ka ce eh daga muryar ne nake kuma zarmun ce zani to kaga dariya za a maka shikenan ka je ka yi taɓar- ka ɓata manka ka yi ta hauragiya a cikin daji kuma za a maido ka hallo garin naku sai ka zo garin ku a ce in ka je ka garin naku ka tambaya akwai wani daɓe da za a ɗora ka wanda zai kai ka can an gane ku to amma shi wanda ya san hanya kaga yana tashi karfe tara sai ya yi wanka ma ya ci abinci hankalin shi a kwance zai tafi cikin ɗan lokaci kaɗan ya tafi can kai kuma can wajen ba la'asar ka je ka kayi kura ka wani din kayi hazo da sauransu ya ne aka yi wannan yanzu ka zo wallahi da na tashi yau baka ce mini wannan bangaren ne za a yi ya ce ni gusum da yi ya ce to ka gani shine karka cewa hanya yana da matsala saboda cewa su ɗin akhda'u dara'iqahu sun karkacewa hanyoyi na neman ilimi wa taraku shara'iqahu sannan kuma sun bar wato sharuɗɗuka na ilimi saboda akwai waɗansu shuru an gane ku dokoki na ilimi idan ilimi ya shata maka doka yanzu duk yanda kake da kwai fahimta da sauransu to akwai dokar da ilimi ya shata maka wanda in dai har kana so ka tare ilimi sai ka bi ta wannan dokar sannan kuma za ka yi ilimin nan amma idan baka bi wannan dokar bayan da za a kai ilimi wa kullu man akhda'a at-tariqa dalla fala yanalu al-maqsud malam Allah ta'ala ji kansa da rahama yace wa kullu man akhda'a at-tariqa dukkan wanda ya karkace wa hanya ya zamanto hanyar da ya bi ba hanya bace wanda za ta kai shi ga gaci to dalla ya bace ya fada cikin kwari na bata fala yanalu al-maqsuda ba zai samu ba abin da yake nufi din ya samu din lalla au jalla lalla wannan abin da yake so ya samu din a bangaren ilimi dan kaɗan ne yana so ya fahimci littafin akhdari ne ko yana so ya fahimci littafin ishmawi ne au jalla ko kuma ya girmama wannan abin da yake nufi din ya cimma gurin shi babban littafi ne yake so ya sabke to matukar dai bai bi ba hanya wanda take mai kyau wanda za ta sadar da shi zuwa ga ya fahimci wannan kin littafin bayan da za a ya fahimce shi an gane da kyau akwai irin karatun da ake yi wanda dama karatun da za ka yi wannan ba don ka koyar da shi ba ne akwai wanda za a ga cewa suna zuwa makaranta yanda suka ɗako littafi daga gida suka kawo suka buɗe a makaranta a koya musu to idan suka je suka ajiye gobe sai an zo makaranta ma za a sake buɗe shi kai ka san dai wannan mutumin karatun da yake ba na ya koyar ba ne ba shi da wato gurin a ce a gaba shi ne zai sa wannan littafin ya sa wa ɗaliban shi koyar da su wannan shi dai gurin shi kawai a gan shi yana zuwa makaranta a ce ya sauke littafi kaza a ce ai bukhari ma ya kare shi ya kare muslim amma in ka tambaye shi waye bukhari ya ce eh ai shi yayi shugabanci waɗancan shekarun a nigeria amma bai san wani wane ne sayar bukhari ya san dai ana sayar bukhari amma in ka ce wane sunan bukhari zai ce bukhari sunan shi mana ya za mu raka garama da kai bukhari sunan shi gashi nan an ce sayar bukhari kai da garama da sauransu to kaga wannan ba za ka mishi magana akan ilimi ba wanda yake son yayi karatu shine wanda a kullum shine ya sa akan shi littafin nan da nake koyon shi so nake in koyar da shi zuwa ga na ƙasa da ni wannan zai sa lokacin da kake koyon shi ka tsaya ka mishi karatu biddigga ka fahimce shi da kyau ta yanda in wani ya tsatsara ka ya ce ni wannan wannan kalma din me take nufi ka ce a ni ma haka akwai mun ita kar ka takura mun ni ma haka akwai mun ita ka tsaya ka fahimci abu inda baka fahimta ba ka yi tambaya wannan shi ne dama lokacin neman ilimi kenan shi yasa akwai wato abubuwa da za mu yi lissafi da su malami idan ya zo yana muku sharhi a aji wannan shine lokacin da kake da damar ka yi tambaya amma ranar jarrabawa in aka zo aka damƙa maka takarda za ka ce malam ni ina so a tuna min hadisin wannan da Allah da aka ce a cika anan menene hadisin wane ne ya rawaito shi anan kaga ba zai baka amsa ba nan ba ranar amsa ba ce ranar da za a tambaye ku ne is'alu qabla an tus'alu wannan shine ka'ida ta ilimi is'alu ku yi tambaya ga malamanku qabla an tus'alu kafin a koma ku za a dinga yi wa tambaya din idan ya zama to ka yi tambaya akan abin da ya rikice maka to lokacin da kai ma aka maka tambaya akan abin da ɗalibi ya rikice mishi sai ka bada amsa hankali a kwance ba tare da ka da jijiyoyin wuya ba an gane ku na'am
أردت وأحببت أن أبين لهم طريق التعليم على ما رأيت في الكتب وسمعت من أساتذة أولي العلم والحكم رجاء الدعاء من الراغبين فيه المخلصين في الفوز والخلاص في يوم, في يوم الدين بعد ما استخرت الله تعالى فيه وسميته تعليم المتعلم طريق التعلم فشيكنا yace wa ahbabtu to sai na so an ubayyana lahum in bayyana wa ‘yan uwana almajirai in bayyana musu ɗariƙar ta'alimi hanya ta koyarwa saboda in ya zamanto mutum bai san ba hanya ta koyarwa malami din karatun shi shi yasa za a ga cewa a ƙa'ida idan mutum ya zamanto bayan ya samu baka ya je shi an to wannan shi ya zamanto ya samu wato gwanan cewa ya samu khibra bangaren abin da ya shafi koyarwa za a ga an fifita shi akan wanda bai yi ta ba akwai alma'ahadul ali wanda mutum yake bayan yana da bak a larabci za ka je ka yi alma'ahadul ali shekara biyu amma yanzu sun maida ta shekara uku to idan ka yi ta idan ka fito wannan takarra ce za a baka ta shaidar lalle wannan malami ne wanda ya san tarbiya ya san yadda zai jagoranci yara amma din karatunka in ya zama to baka san yadda za ka jagoranci yara ko to in ka zo yadda za ka fuskanci yara da koyarwa din zai iya zamantowa usulubin da za ka yi amfani da shi ba wanda zai fahimta a ciki amma in ya zamanto ka koyi wancan ka koyi turkut tadris ka san hanyoyin da ake koyarwa waɗannan yaran mustawansu kaza ne abin da ya kamata a fara musu shine za a fara musu da kaza da kaza da kaza yaro din fahimtar shi din yanda yaro ya kai kwakwallo shi ta kai da kyau dan shekara bakwai in ka ce za ka ɗauko karatun yan terminal ka mishi wala sai dai ji ana yi za ka yi tayi ka yi tayi in ya zo shi gida ya maimaita kawai ka gabiya kawai abin ya yi yawa saboda ba mustawan shi bane amma a mustawan shi na ɗan ta ɗaya idan ka mishi karatu za ka cikin minti talatin abin da za ka koya mishi cikin minti talatin idan aka yi awa ɗaya ka dawo ka ce ya maimaita maka zai iya maimaita maka saboda mustawan daidai shine ka koya mishi mutumin da bai isa ya koyi rabin sumu ne ba in ka zo ka ce ka koya mishi nisuf ana ga dai ku ta kokuwa da shi to wannan shine tariqat ta'lim hanya ta koyarwa idan ka ga ɗalibanka suna buƙatar ka koyar da su wato nahau kuma mataki na farko ne suke bukata in ka zo ka sa musu alfiya ta dan malika ka kashe su ɗalibanka suna so su koyi su koyi fiqh shikenan sai ka ce to za mu fara daga mukhtasar khalil ka ka cuce su ɗalibanka suna so su koyi ilimin hadisi riwatan sai ka zo ka ce mu fara sayyid bukhari ba arba'una nawiyya ba umdatul akami ba bulugul maram ba riyadus salina ba kawai bukhari sai a hausa makawa a haɗu an gane da kyau to wannan shine tsariƙar ta'alim dole ya zamanto malami ya santa sannan kuma tsariƙar ta'allum ita kuma ita ce hanyar ta neman sanin ya zamanto musu ya san hanya ta neman sani akwai lokacin da in malami Allah tabaraka wata'ala ya bashi juriya da haƙuri irin zamanin wannan namu na yanzu zai zamanto ɗalibi in malami ya bashi dama ka kawo littafin da kake so sai ya ga littafin da malami ɗalibin ya rungumo kai kanka ka san ya ƙarfin ɗalibin ba wai kokowa ba ce za su yi a yi tsamanin su yi zubar a littafin ya yi ƙarfin shi an gane ku yin yanzu ne ka ce ka ɗako isaka isaka a kokowa akwai littafin da in ka ɗako shi irin isaka isaka ne shi ma a cikin littattafai za gani ba za ka sha ba to akwai littafin da in ka ɗako shi za ku yi rungumannin mu haɗi yaro bai ɗaukan yaro to akwai kuma littafin da in ka ɗako shi lalle akwai itimalin za ka yi ƙarfin shi inda ka ba da niyya da kyau amma to irin wannan haka ya kamata mu kula da kyau alama ra'aitu fil kutubi akan abin da na gani cikin littattafai waɗanda suke na magabata wa sami'tu min asatizi sannan kuma na jiyo daga bakin maluma na shi yasa akwai ilimin da ba za ka iya ɗaukan shi ba a cikin littafi ba kowane ilimi ba ne za ka fahimce shi a littafi shi yasa duk kowane irin littafi kake so ka koyar to ya zama to ka koyi shi daga gaban malami sai ka koyar da shi amma din larabcinka da sauransu akwai maganar da za a ga cewa sharhin da za a maka a gaban malami ba za ka same shi ba a littafi kaza a littafi kaza a littafi kaza saboda watakila waɗansu misalan da za a kawo maka da yarenka ne za a kawo maka don ka fahimce su ba za a kawo maka ba su da yaren da na hau misali a na hau lokacin da muke magana akan abin da ya shafi li'irabi da ɗiyansa guda hudu da sauransu mu yi magana akan li'irabi babban lattija ne yana da kai gonakai guda biyu ɗaya a gabas ɗaya a yamma a cikin wani littafi za ka samu wannan lattija ne da wani ɗaya yana da gonakai guda biyu ɗaya a gabas ɗaya a yamma yana da manyan ɗaya guda biyu da ƙanana guda hudu wannan duka ba za ka same su ba to amma kaga irin wannan shine wanda ake ce ilimi wanda yake na baki wanda sai dai a baki ne za ka koye shi amma ba za ka koye shi a cikin littafi ba an gane da kyau to akwai gwagwarmaya in mutum ya bi in kai gwagwarmaya tajriba kenan ta rayuwa kaza kaza kaza kaza wannan na koye shi a wajen malamai wannan kuma tajriba ce ta sa na gano kaza na gano kaza na gano kaza an gane da kyau wa sami'tu min asatizi na jiyo daga wajen malamai na ulil ilmi wal hikam wato ma'abuta ilimi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi wal hikami da kuma hikimomi an gane da kyau saboda hikima idan Allah ta'ala ya baka ilimi ba lallai bane kuma ya baka hikima yutil hikimata man ya sha'u wa man yutil hikimata faqad utiya khairan kathira wani za a ga gashi da ilimin amma kuma Allah bai bashi hikima ba ba zai iya koyar da shi ba gashi da tarin ilimin amma in ya zauna zai koyar sai ya ga cewa waɗanda za su amfana da shi qalilun minan nasi ne dalilun minan nasi ne saboda usulubin shi ba usulubi bane na yanda za a fahimta yawwara raja addu'a ili minar ragibin wato saboda kaunar ina kaunar addu'a minar ragibin fihi daga waɗanda suke kwaɗayi a cikin karanta wannan littafin nawa almukhlisina waɗanda suke masu tacewa a aikinsu don Allah waɗanda suke yin ibadarsu don Ubangiji tabaraka wa ta'ala to ina roƙon su yi min addu'a bilfauzi da rabauta walhalasi da kuma kubuta daga shiga wuta fi yaumiddini a ranar sakamako ita ce ranar tashin alkiyama wato mala yana bar addu'a daga wajen dukkan waɗanda suke kwaɗayin karanta wannan littafin iri-irin mu almajirai Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan malam Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa shi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin jannatul firdaus ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kan dukkanin malaman waɗanda suka yi wa musulunci hidima. Na'am, ba da mastakhartullah ta'ala ya ce bayan na nemi zaɓi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya yi istikhara fihi cikin rubuta wannan littafi ɗin, saboda haka magabata suke. Idan aka zo aka tambaye ka wani abu, wanda abin nan ci gaba ne a addini na musulunci, to idan kana tunanin cewa kai a yanzu baka kai ba mustawan da za ka yi rubutu a wannan bangaren kuma kana ganin cewa akwai mata masu ilahi haja bukatawa akwai bukatuwa zuwa ga wannan abin da za ka yi shikenan sai ka yi istikhara ka baiwa Allah tabaraka wa ta'ala zabi akan wannan lamarin ya zaba maka abin da yafi alkhairi yin ko rashin yin istikhara kamar yadda hadisin Jabir dan Abdullahi ya nuna a cikin Sahih Bukhari kenan shine mutum ya yi sallah ta nafila raka'a biyu bayan ya gama kuma sai roƙi ubangiji subhanahu wata'ala da addu'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih bukhari ya ce to bayan na nemi zaɓi na ubangiji subhanahu wata'ala fihi a cikin wannan littafi ɗin wa sammaituhu ta'alimal muta'allimi dariqat ta'allumi wato sai na saka wannan littafin na suna ta'alimal muta'allimi koyar da almajiri sanar da almuta'allim mai neman sani in sanar da shi ɗariƙar ta'allumi hanya ta neman sanin hanyar da mutum zai bi wato ya samu ilimi cikin ɗan lokaci an gane yanzu daga nan idan mutum zai tafi ɗauka misali ne wannan daga nan idan mutum zai tafi guna in ya bi ta daɓe kilo nawa zai kilo sha biyar to amma yanzu ya ce ya bi ta zandar ya ce ta guduran in magariya zai bi ai zai tafi daga nan mako kilo nawa zai yi an gane ko ko ina dai ai kowane kowata hanya in ka ba za ta kai ka ko kowata hanya in ka ba za ta kai ka kowanne a ce tafiyar da za ku yi daidai wa daidai da kowa kada ya huce sattin sattin wajen tafiyar da kai da shi wanne zai fara zuwa sai ka riga shi zuwa na ɗaya kenan sannan kuma na biyu da kai da shi wanne zai fi kona mai shi zai fi kona mai to haka na abin da ya shafi neman ilimi yake kowa gurin shi shine ilimi to amma wani za ga cewa hanyar da ya bi ta wajen neman ilimin za ga hanya ce wanda take gurguwa sai ya zama to abin da ya kamata a ce cikin wata biyu ka take shi sai ga a shekara mashi bai take shi ba kuma ko yana nan yana karatun ba wai fasa ba yana karatun kuma in ka gan shi za ka ce mishi ɗalibin ilimi ne mai hazaƙa mai ƙoƙarin zuwa makaranta to amma saboda hanyar da aka ɗora shi a kai ɗin ba hanyar da za ta kai shi ba ne cikin inda yake so ɗin cikin lokaci ko ko wataƙila za ka ga cewa lokacin mu ɗaliban mu ne muke da kai garrama ka zo ka da littafin irshadu salik malami ya ganka ya kallaci kamar ka ya ce wane je ka ɗauko akhdari shi kana sai ka ce malamin na ya rena ka so yake maida ka baya kaga bayan da ya iya kawuta zai kawo bude a karanta maka saboda ya san in ya ce maka littafin ya yi karhinka za ka yi ta zuwa gurare ka ce malam baya so ne ka yi karatu wata rana wani malami ya tafi wani almajiri ya tafi wata makaranta shi kenan da ya je makaranta da rafcecen allo ya je shi na ga allon ko nusu nusu ne a jikin kuma ga shi da girma malamin da ya gan shi ya ce to a kai allon shi ɗakin garada shi kenan to ya zo ya sun kuya suna hira da malam malam yake cewa ni allon naka bakin shi ina sai ta bakin shi tilkar rasulu shi ne malam ya ce kai Allah wannan ɗauko shi kai shi ɗakin garada ɗakin yara ɗakin kulawa da an kai shi ɗakin garada sai ce a maida shi ɗakin kulawa tilkar rasulu tilkar rasulu to ko dai wanda bai kai gurin ba ya san tilkar rasulu ake cewa ba tilkar rasulu ba to gaga idan ka ji daga kajin da malami ɗalibi yake karanta yake da jan baki za ka iya mishi hukunci akan wannan bai cancanci ya karanta littafin nan ba akwai littafin da daga jan baki za a gane cewa ba kai matsayin ka karanta shi ba a maida ka na baya ka ƙara fahimtar na baya sannan kuma sai ka yi na gabar na'am
وجعلته فصولا فصل في ماهية العلم والفقه وفضله فصل في النية حال التعلم فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات والثبات فصل في تعظيم العلم وأهله فصل في الجد والمواظبة والهمة فصل في بداية السبق وترتيبه وقدره فصل في التوكل فصل في الاستفادة فصل في الورع حال التعلم فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان فصل فيما يجلب الرزق وما يمنعه وما يزيد في العمر وما ينقص وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شيكنا wato malam bayan ya gama bayani akan mukaddima to kuma zai maka bayani akan titirkin abin da zaka samu a cikin littafin gabaki daya zai kawo maka su daya bayan daya yace waje altuhu fusulan wato na sanya wannan littafin abin da yake cikinsa fasali fasali ne jam'i ne na faslu fusul kenan na sanya shi da zamanto fasali fasali ne fasali na farko abin da zai tattauna akan shi zai tattauna ne akan mahiyatul ilm haƙiƙanin ilimi abin da ake cewa ilimi menene ilimi wal fiqihi sannan kuma da haƙiƙanin fiqihu wa fadlihi da kuma fadala ta neman ilimi din zai maka magana akan shi ne fasali na biyu kuma zai tattauna ne akan finniyyati fi halit ta'allum cikin niyya mutum ya zamanto yana da kai kyakkyawar niyya lokacin da yake cikin neman ilimi ya zamanto ya yi niyya ingatacciya sai kuma fasali na uku shi kuma zai tattauna ne fi ikhtiyaril ilimi wal ustazi wal shariki wal sabat cikin abin da ya shafi zaɓar ilimi saboda akwai al'ahammu qabla al muhimmi ilimi kowanne yana da mahimmanci a ce musulmi ya koya to amma akwai wanda ya fi mahimmanci a tattare da shi shine ilimi na aƙida ilimin abin da ya shafi farillar shi ta aini wannan shine farko ko to mutum ya zaɓi ilimin da zai karanta irin da yanda a yanzu idan ka tafi jami'a za ka zaɓi takhassusin da za ka karanta to haka na ilimi akwai wanda za a ga cewa ilimin da ya fi dacewa da shi shine ya fi ƙihu in ya ce zai yi hadisi to hola khabaɗar za ta yi yawa a ciki za a yi tashar rikici da shi saboda shi ba shi da wannan ɗin koyon hadisi wani za a ga cewa a fiƙihu Allah ta'ala bai sa mai nasibi ba amma zai iya koyon hadisi wani za a ga cewa da fiƙihu da hadisi ba nashi bane amma kuma ya iya tafsiri wani za a ga cewa ya gwanance wajen abin da ya shafi li'irabi amma in za ka kawo mai hadisi ka ce fassara maka za ku shiga dan da shi wani za ka ga inda ya zabanto ya fi ido shine bangaren usul usulul fiqh amma inda za ku shigo wani bangare da shi za ga anan ba shi da wayo ko kaɗan to haka nan ilimi yake to mutum ya zaɓi ilimi sannan kuma wani ustaz da zaɓar malami ba kowane malami ba ne idan aka ce maka wannan malami ne kawai za ka tafi ka fara karatu a wajen shi akwai tsari wanda magabata suka bada na wajen zaɓar malami saboda ka fara karatu a gurin malami ka daina yi wannan yana janyo maka rashin albarkar karatu to kafin ka zaɓi malami akwai buƙatar ka tantance ka zamanto idanka a waye yake game da wannan malamin an gane ku sai kuma a sharik zaɓar abokin karatu wanda za ku dinga zuwa makaranta tare da shi mai talibi bai bar ba komi ba hatta abokin da za a dinga ganin ka tare da shi a makaranta ko a hanyar makaranta shi ma sai da ya zaɓa maka shi saboda kalka je ka zaɓi wanda yake mai kasala wanda ya ka zo za ku taimaka na kai yawancin ba na jin daɗin jikina da dai mu bari sai gobe tunda mala ai baka ce mishi ba za ka ko kawai mu bari sai gobe to irin wa'ina ba abakan ka bane zai maka magana a kansu wasabat da kuma tabbata akan neman ilimin kal ya zamanto daga ka fara kwash kwash kwash kai watan ka ɗaya watan ka biyu watan ka uku shekarar ka ɗaya shekarar ka biyu kawai ka daina zuwa makaranta a ka ɗauki lokaci mai tsawo za ga cewa magabata waɗansu shekara talatin suke suna neman ilimi akwai waɗanda suke shekara hamsin shi yasa sinnul ada'i waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa shekarar da ya kamata a ce mutum ya buɗe halka ya fara koyarwa ma a ce sai ya kai ɗan shekara hamsin e bayan ya gwangwazu ya haɗu da malamai sun kaɗa shi ta can ya kaɗu ya kaɗu ya kaɗu sannan zai zo ya zauna lalle wannan yana da ido akan ya koyar to amma malamai jumhurin muhaddisin suna ganin wannan ba haka bane saboda da yawa daga cikin malamai wanda suka yi suna a duniya wanda a yanzu ake amfanuwa da iliminsu sun fara koyarwa ko shekara ashirin ba su kai ba irin muka ɗauka irin sa al'imamu bukhari irin sa al'imamu malik ga sunan da yawa iri irinsu za a gani ba wanda ya cika shekara talatin ya fara koyarwa an gane ku to faslun fi ta'azimil ilmi wa ahlihi sai kuma fasali na gaba malam ya tattauna ne akan abin da ya shafi girmama ilimi saboda duk abin da kake koya idan baka girmama shi ba baka bashi ba muhimmanci to ba yanda za a yi ka koye shi don kuma da girmama ma'abuta ilimin duk wanda aka ce wannan ma'abucin ilimi ne ko da bai koyar da kai ba in dai aka ce wannan malami ne ko da ba na garinku ba ne kadda ka dinga mai karan karan tsinin hanci kadda ka dinga mai ganin kira a saman kara a ka san mutuncin shi saboda duk wani wanda aka ce ma'abucin ilimi ne wannan kuma ya zamanto kana da kwai gaba da shi ka rena shi baka ɗauke shi a bakin komai to ilimin ka bai koyar da kai haka nan ba sai kuma fasali na gaba shi kuma fil jiddi wal muwazabati wal himma wajen abin da ya shafi kokari da dawwama akan karatu ya zamanto ko mutum yana da himma wallahi idan kuna karanta tarihin waɗansu daga cikin magabata mutum sai ya ɗasa ya ɗasa hawa yana kuka wallahi za a ga waɗansu daga cikin magabata daga sallar isha'i har zuwa asuba kawai nazari ne suke wallahi daga sallar isha'i hal asuba nazari ne suke al'imamu shafi'i ya bakunci almajirinsa al'imamu muhammad ya kai mai ziyara wani lokaci shikenan bayan ya waye gari da safe sai baiwar al'imamu ahmad take cewa wannan wanda kake cewa malamin naka ne abubuwa guda uku sun bani mamaki a tattare da shi kana malami ne kawai ashe ba malami bane ka ce malamin ka ne amma kuma naga lokacin da aka kawo mishi abinci barkon abin da yasa na yi mamaki da aka kawo mishi abinci naga ya ci da yawa shi kuma an ce malamai ba za ci abinci da yawa to tun da ya ci abinci da yawa ne abin ya bin mamaki na biyu kuma gani ne tun da ya kwanta bai tashi ba hal asuba kawai sai da asuba ya tashi bai yi ba kiyamun leli su kuma malamai an san su da raya dare da kiyamun leli ta ce na uku malamin naka wannan abin da na tumce shi ma sallar asuba ma da zai tafi ya yi ta bai sake ba alwala da ya tashi kawai yana tashi kawai ganne kawai ban ruwan da ya ɗauka ya kama ruwa ko wani abu kawai zuwa ya yi sallar asuba kenan al'imamu ahmad ya zo ya gawa imamu shafi ya ce to yarinya wata kare kilomasiyan eh gashi gashi gashi ya ce to ikon Allah ya ce to abinci abin da ya sa na ci da yawa na farko abinci na masoya yana sawa rashin cuta idan mutum ba shi da lafiya inda abokinka ya kawo maka abinci abokin masoyi to yana yayewa damuwa na farko kenan sannan kuma babban dalili na biyu saboda daren nan yana so in raya shi da ibada kar a je ina cikin ibada ya zama to na ji yunwa shi yasa na cika cikina da kyau sai kuma na biyu da ta ce bata ganda ba na yi kiyamun leli ya ce waɗansu mas'aloli ne nake faifayewa cikin daren na mas'alar da na faifaye ta kai mas'ala ɗari hudu ya ce ringeshin nan da na yi ya ce kawai mas'ala ce nake faifayewa ya ce kuma da na tashi sallar asuba ban sake alwala ba ya ce saboda alwalata ta sallar isha'i tana nan shi yasa ban sake ba ya ce a gaya mata wannan dalilin ka gani wanda malamai suke ba amma muka yana ga muka zo muka fara shinkori ba lokacin aka yi sallar asuba ba sai an gama sallah ma wani yana da Allah ka sha mu lafiya ka san lokacin da na kwanta wani za a ga cewa hal wanda yake tashin shi ma akan sallah rikici suke da shi to kajan da magabata suke wannan al'imamu shafi'i ne to imamu abu hanifa wata rana ya zo shi masallaci wani ya mai tambaya a bakin ƙofa bayan an gama sallar isha'i suna tattaunawa akan masallar hal alfijir yake to haka malamai suke yi amma ma yanzu kawai sai ya zama to kawai biya daga baki muna son karatun amma kuma a zuci ba mu da alaka da karatun ka tashi ka je ka ka yi awa ɗaya awa biyu awa uku ana shan shayi premier dezem premier dezem premier dezem da karshe a kaɗa kafi amma ana tashin aka je gida minti talatin ka ɗako littafi ka ware leƙa shi ɗan ya fara maka yawo akan ido ai bar aje sai karfe uku na tashi ka sa rebon karfe uku tana tashi zaka danne sai ga yawo ya batta ya kuma aka daddaba ka tashi ka zo makaranta kuma a lokacin a sha cakwakiya ka je ka bata lokacin ka a waɗansu uzurruka amma kuma gashi nan akan abin da ya kamata ka yin baka yi ba so wannan ya zama to mutum yana da himma akwai siyaru a alamin nubala na zahabi wallahi idan kana karanta tarjamar malami sai ka sha mamaki yanda suke raba dare ba tare da sun yi barci ba an gane da kyau sai kuma fasali na gaba shi kuma zai mana bayani fi bidayati sabq cikin wato fara ɗaukan karatu wata rana ya kamata a ce mutum ya fara ɗaukan karatu idan zai tafi makaranta wa tartibihi da kuma jeranta ɗaukan karatu ɗin idan kai wannan littafin wani littafi ya kamata kai idan kai wannan littafin wani littafi ya kamata kai wa qadarihi sannan kuma gwalgwadon ayoyi nawa ko gwargwadon kunya nawa ya kamata a ce ka koya lokacin da ka fara zuwa neman ilimi wannan duka zai maka bayani a kai ba wai kawai titirkin bane zai saka maka ya kyale ka a gaba bai maka bayani sai kuma fasali na gaba fi tawakkul ɗalibin ilimi a san shi da tawakkali da dogaro ga Allah kada dan baka ci baka zo ka dinga raki eh ka san yau abin da ya tsaya da mun zama makarantar da zaka zo ka raka faɗa eh to ci ba to to ma ba a dawa ba a gidanmu ina ka da wannan yau jaraban duniya da wani sai ka cito za ka zo makaranta an gane ya zama to ka sa wannan karatun kawai shine a gabanka ba ruwanka da cewa wane ya siyi moto wane ya siyi belo wane ya gina gida wane ya siyi mota cikin abokanmu ne masu nake a ka yi tawakkali sai a ci ka rizquka min Allah ta'ala in dai har kana da rabo akan za ka siyi mota ko za ka gina gida ko za ka yi kaza ko za ka yi kaza zai zo maka daga Allah an gane da kyau sai kuma fasali na gaba shi kuma zai tattauna ne akan abin da ya shafi wakacin tahsil din lokacin tabbatar da ilimi saboda yanzu idan ya zamanto mutum yana muraja'a akwai lokacin da idan kai muraja'a kaɗan yanda za ka fahimci wannan karatun da kai ya fi ka yi da yawa a wannan ba a wannan lokacin ba misali irin kafin a yi sallar asubahi bayan mutum ya tashi cikin dare to a wannan lokacin muraja'ar da zai yi yanda za ta shiga cikin kwakwalwar shi zai fahimce ta ya fi a ce rana kai tsaka wajen sha biyu da rabi ta rana ya ɗako ya ce zai nazari an gane ko akwai lokaci waɗanda suke auƙat ne mubaraka wanda insha Allah za mu tattauna a kansu shi ma da kuma lokacin da ya kamata a ce ka baza ƙarfinka wajen neman ilimi shine lokacin da kake cikin ƙuruciya kenan zai yi magana a kai sai kuma fasali na gaba shi kuma zai tattauna ne fi shafaka wa nasiha cikin ya zamanto kana da kwai tausayi kana da tausayi tsakankaninka da ‘yan uwanka ɗaliban ilimi kal ya zamanto mutum ne mai kaushi kai da kuma nasiha ya zamanto kana yi wa ‘yan uwanka ɗaliban ilimi nasiha duk abin da kasancewa wannan abu ne wanda idan muka yi shi zai zamanto ci gaba a gare mu to sai ka yi musu nasiha abin da kasan idan aka yi shi zai zamanto dammara ne a gare mu zai zamanto hallaka ne a gare mu kuma za a mana dariya to sai ka yi bayani shi ma sai kuma fasali na gaba shi kuma filistifada cikin abin da ya shafi neman fa'ida ya zamanto a kullum kai a shirye kake ka samu gaskiya a hannun kowane ne take za ka amshe ta kar ya zamanto kai kana fada da gaskiya a hannun abokin adawarka gaskiya kana amsarta ne a hannun makiyinka a hannun masoyinka amma a hannun makiyinka ba za ka amshi gaskiya ba a'a ya zamanto kana da kai alistifada malabul fa'ida neman fa'ida ya zamanto cigiyar ta kake a duk inda ka same ta za ka amshe ta da hannu biyu ba ruwanka daga bakin wanda ta hoto in dai fa'ida ce lakani ne mai girma kawai za ka amshe shi an gane ko sai kuma fasali na gaba shi kuma zai tattauna ne cikin abin da ya shafi alwara'i halar ta'allu wato tsantsani ya zamanto mutum yana tsantsani game da abin da ya shafi cin haram kale ya zamanto ya saka haramu shine abincin shi shine abin shan shi shine tufafin shi a lokacin da yake neman ilimi a lokacin da kake neman ilimi ka sa cewa duk wani abu wanda za ka saka a bakinka insha Allahu kaso tasa'in da tara cikin ɗari kana da yakinin halak ne an gane ku ya zama tufafin da za ka saka kaso tasa'in da tara cikin ɗari kana da yakinin ya halitta musulmi ya sa shi kaso tasa'in da tara cikin ɗari kana da yakinin cewa da dukiyar halali ka siye shi da sauransu sai kuma fasali na gaba shi ma yuritul hifza cikin dangin abubuwan da suke gadarwa mutum ya haddace abu da wuri an gane ku akwai abin da idan mutum ya zamanto yana yin sa zai sa ya dinga haddacewa abu da wuri in littafi ka sa gaba kana so ka haddace kamar irin ta'alimi din nan cikin kwana uku kaje so ka haddace shi shi gane eh an ka bi shi to yana ko baka haddace shi ba to ka haddace wani kaso daga cikin shi an gane ku wa fi ma yurithun nisyan da kuma dangin abubuwan da suke gadarwa mutum mantuwa an gane akwai abin da idan mutum yana yin shi to ko mun kwakwallo shi ko mi yanda ya kai wajen saukin hadda to inda yana waɗannan abubuwan to zai zamanto kwallo tashi tana dakushewa zai zamanto kaifin hadda tashi tana raguwa kullum sai kuma fasali na gaba shi ma ya jilibin rizka zai baka lakani na jalabi eh an gane ko kada ya kyale ka haka na ayi mana raka kai karatu kai karatu amma bai baka balakani na jalabi jalabi shine abin da zai janyo maka arziki a wajen Allah abin da zai sa ya zamanto kafi karfin sa'a to akwai lakanin shi ma zai baka a ciki wa ma yamna'uhu da kuma abin da zai sa wato talauci ya mamaye ka kenan eh wa ma yamna'ur rizq abin da zai hana arziki ma yajlibur rizqa abinda idan ka aikata shi insha Allahu ta'ala za ka samu arziki zai zamanto mutane ba za su dinga maka dariya ba wato a duk lokacin da ya zamanto bawa ya dangana da abin da Allah ta'ala ya bashi ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya bashi to mutane sai su yi tunanin cewa mai arziki ne amma duk lokacin da ya zamanto mutum yana kallon abin da yake wajen wani shi na wajen nashi bai gode wa Allah akan abin da Allah ya bashi ba ko to shi kuma Allah sai ya bude mai kafa ta talauci sai ya zamanto a kullum gashi da dukiyar amma kana ganin shi kai ka ce matsiyaci ne ba za ka ce ba zai iya baka kuɗin da ake magana a kan shi wa ma ya zidu fil umri wa ma yanqus da kuma abin da yake karawa cikin rayuwa daga cikin abubuwa akwai abubuwan da idan mutum yana aikata su to zai za su kara mai albarkar rayuwa za ka kai shekara ashirin amma kuma ayyukan da za ka yi na alkhairi wani dan shekara arba'in din ma ba zai iya yi ba ba za a ce za a ce baka wuce shekara hamsin ba a duniya amma kuma abin da ka yi na addini wani ɗan shekara tamanin ma bai yi ba kuma shi ma malami ne wa ma yankusu da kuma abin da yake ragewa albarka ta rayuwa abin da yake ragewa albarkar rayuwa wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib malam ya ce ga munakatarki na ba ga kowa ya tabbata ba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai wato Allah tabaraka wa ta'ala shine zai yi mun ga munakatar alaihi tawakkaltu ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na dogara wa ilaihi unibu zuwa gare shi ne nake komawa ina ga ya kamata mu kwana anan ko wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik